الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren laraba ne daidai da ashirin da daren ashirin da uku ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da sha biyu ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shi kasar na saba'in da ɗaya daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin sahihu muslim wallafar al'imamu muslim abu hajjaji allah maɗaukakin sarki ba farta mishi karatun da muka yi wa take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi muna cikin kitabul iman mun shiga babu bayani annahu la yadkhulul jannata illa almu'minuna wa anna mahabbatal mu'minina min al-iman wa anna ifsha'a as-salam sababun li husuliha babin da ke bayani akan cewa ba waɗanda za su shiga aljanna sai waɗanda suka yarda da Allah da kuma bayani akan cewa ƙaunar mu'minai na daga cikin imani da kuma bayyana cewa yaɗa sallama na daga cikin hanyoyin da ke samar da ƙauna tsakanin mu'minai hadisin da muka karanta a cikin wannan babu shi muke kai shi lokaci ya ƙure don haka zan sake karanta hadisin mu koma mu ci gaba da tattauna sharhi akan shi mala yace haddathana abu bakr ibn abi shayba haddathana abu muawiya وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أبو هريرة الله تعالى مش يرضيتي من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم آياتي لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا فذاك شجاع الجنة با حرفيكم إيمان ولا تؤمنوا حتى تحابوا ba za ku zama masu imani ba kuma sai kun kaunaci junanku awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabantum shin bana nuna muku abin da in kuka aikata shi za ku kaunaci junanku ba afshu salama bainakum ku yada sallama a tsakaninku mata kuka yada sallama za ku kaunaci junanku saboda waɗanda suke ɗan bincike dangane da harshen larabci akwai wasu iskalat wasu matsaloli da suka ɗan taɓa tasowa game da wannan hadisi dangane da ainihin yadda ginin fi'ilin shi ya kasance a inda yake cewa تدخلون الجنة لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا نفت ذلك الإمام القرطبي أبو العباس يكي تيوى كذا صحة الرواية هنا أولا تؤمن بإسقاط النون والصواب إثباتها كما وقع في بعض النسخ wannan wurin da kaga ya ce wala tu'minu an samu wata fuska ta sahihu muslim ta ce wala tu'minuna to sai imam al-qurtubi qurtubi malamin tafsiri malamin malamin ay qurtubi malamin hadisi malamin qurtubi malamin tafsiri sai yake cewa wannan wurin da aka ce ainihin wala tu'minu dinnan yace ko da yake haka riwayar ta inganta babu nono wato wala tu'minuna yake tunanin da ya kamata ya kasance sai ce abin da ya fi dacewa kenan kamar yadda an samu a wasu duk na sahihu muslim wala tu'minuna sai ce li anna la nafiyun la nahi saboda la din nafiya ce ba nahiya ba falazima isbatu ha dan dan haka dole ne a tabbatar da ita kun ji magana da ya faɗi wa qala an-nawawi rahimahullah nawawi ko sai ce haka za huwa fi jami'il usul war riwayat a dukkanin kofi da riwayoyin sahihu muslim haka aka samu wala tu'minu bi harfin nun min akhirih ba tare da an tabbatar da nunin ba sai ce wa hiya lughatun ma'rufatun sahiha lugha ce sananniya kuma ingantacciya قال الجامع عفى الله تعالى عنه قال قول القرطبي والصواب إثباتها ليس كما ينبغي ومعنى محمد علي آدم بيوانا شرحي نصحيه مسلم البحر المحيط السجاد في تيتو كذا كينا مجانا دا قرطبي يي cewa ko da riwaya ta tabbata riwaya ta tabbata da cewa wala tu'minu din amma kuma ya fi dacewa a tabbatar da nunin din a ce wala tu'minu na tunda an samu wasu bugu na sahihu muslim amma nawawi sai ya ce a daidai ne shi ma wala tu'minu din kamar yadda wala tu'minu na din daidai ne shi ne malam Muhammad Ali Adam ya ce tun da kuwa maganar da Nawawi ya faɗi cewa a iya tabbatar da kuntun kamar da a iya share ta kaga kenan magana da Qurtubi yayi bata dace ba li'annahu idza sahhat riwaya bil hazfi idan ya zama riwaya ta tabbata da cewa wala tu'minu din ba tare da nunun ba wa wujida fil arabiyya lahu wajhun kuma ya zama wannan yana da wata fuska a harshen larabci fala wajha littakhta'a babu wani dalili da za a ce kuskure ne riwayar da ke tabbatar da cewa wala tu'min wa maqalahu an-nawawi huwa al-haqq maganar da nawawi ya faɗi ita ce daidai wa qad asbata al-muhaqqiquna min an-nuha daga cikin ƙwararru na malaman nahawu sun tabbatar da jawazu hasfin nuni jawazu hasfin nunin raf'i ila nasibin wa jazim ala qillah ma'ana ba a samu wani abu da zai jawo hazafi ba ba a samu wani abu da zai jawo ainihin nasba ba suka ce a iya share ainihin wato wannan irin nonon shi ne sai kawo magana al'imam ibn malik a cikin ainihin wato alkafiyatu shafi a takaicen tattautawa na tsaya na tattauna wannan ne domin mai yiwuwa akwai waɗanda za su iya karantawa su ga cewa ya za a ce riwayar ta zo da haka saboda da farko ya zo da la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu wala tu'minu to kuma kaka ce sai a ce wala tu'minu a za a iya cewa wala tu'minu na din kuma za a iya cewa wala tu'minu ina fata an gane tare da cewa la din annafiya ce ba annahiya ba amma lahu wajhun fil arabiyya Allah madaukakin sarki ya taimaka mun tattauna dama matsaloli game da wannan hadisi muka ji cewa shi wannan hadisi na ɗaya daga cikin hadisan da muslim ne kaɗai ya rawaito bukhari dan uwan shi bai rawaito ba amma daga cikin wasu malamai da suka rawaito akwai al-imamu abu dauda da turmizi da ibn maza da abi shaiba da imamu ahmad al-imamu bukhari ma ya rawaito wannan hadisi amma a cikin littafin al-adab al-mufrad kamar yadda ibn hibban da abu awana da abu nu'aymin dukkaninsu sun rawaito الإمام ابن مندى ما رويت وانا حديثي حكى الإمام البغوي أتكين شرح السنة na daga cikin fa'idojin wannan hadisi mun fara tattaunawa cewa wannan hadisi ya nuna cewa ma damar kai ba musulmi ba ne to ba za ka shiga aljanna wannan ita ce aƙida ɗaya babu wani saɓani a kai duk wanda yake ba musulmi ba ne ba zai shiga aljanna ma damar ya mutu akan wannan aƙida ta kafirci ba zai shiga aljanna ba na daga ciki kuma har waye wannan hadisi yana nuna mana cewa lallai ne muminai su kaunaci junansu to alama ce ta kammaluwar imani kuma alama ce ɗaya daga cikin rassa na imani sannan har wa yau a cikin wata riwaya wadda za mu zo mu karanta ta nan gaba kaɗan insha Allah kafin annabi ya faɗi wannan magana sallallahu alaihi wa sallam sai da yake wanda ji nafsi biyadihi na rantse da Allah wanda raina yake a hannun shi mun ji cewa malam ya ce yanzu wannan ya tabbatar mana da kenan Allah yana da hannu tunda annabi yana cewa ina rantsuwa da Allah wanda raina ike a hannun shi to Allah yana da hannu mun yadda Allah yana da hannu ba za mu ce Allah bai da hannu ba ba kuma za mu yi ta'awulin hannu da cewa karfi ba ko iko a'a sai mu ce hannu to amma yaya hannun yake ba za mu kwatanta ba domin Allah bai kwatanta mana ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai kwatanta mana ba aqida ta ahli sunna as-salafiyuna dangane da siffanta Allah da wasu siffofi tana tsakanin tsakiyar munanan aqidoji ne tsakanin waɗanda suka zaƙe da waɗanda suka gaza dama haka aqidar mu take tun farkon mu har zuwa yau aqidar mu ba ta zaƙewa aqidar mu kuma ba ta gazawa kenan waɗanda suka zaƙe daga cikin maganganu dangane da siffanta Allah maɗaukakin sarki akwai waɗanda suka zaƙe wajen yadda haka ce Allah na da hannu sai su ce na'am Allah na da hannu da ku yadu ka yadi sai sai Allah na da hannu kamar hannuna shi ne magana ya kwatanta wannan kafirci ne domin ya siffanta Allah da na ƙasa mu halittu na ƙasashe ne cewa Allah kamar wane ike to wannan ainihin kafirci haka kuma cewa Allah ba shi da hannu a wannan kafirci ne domin inkarin nasoshi ne to bid'a mummuna kuma wadda malamai ba su kafirta mai ita kai tsaye ba shine wanda zai ce ya yarda a ce hannu amma ma'anar karfi to waɗannan su ake kira mu'awula ko jahamiya amma in ka karanta littafin kitabun tauhid na al-imam ibn man na al-imam ibn khuzaimah za ka ga ibn khuzaimah yana da masu irin wannan tunanin ma amma mafi yawancin malamai ba sa fitowa karar su kafirtar da su sai dai su bid'antar da su to irin wannan aƙida ita ce sa'ida a wannan ƙasar tamu Najeriya saboda littafan da aka yi ta karantar da mutane tsawon lokaci ibadatu jinna jawharatu tauhid na Ibrahim al-Laqqani da makamantan waɗannan littafai har aka zo daga baya baya wasu islamiyoyi na 'yan ahlus sunna saboda rashin sanin tauhidin ahlus sunna suka zo suna karanta da littafin hayatul islam karantar da littafin hayatul islam musamman ga yara haramun ne domin tauhidi ne ba na musulmi bane a cikin shi tauhidi ne na fatattun mutane waɗanda ikon Allah ƙasashen da suka rubuto waɗannan littattafai sun daina karantar da waɗannan littattafai su kansu sun yi watsi da su su ne irin ƙasashen libya ƙasashen tunisia da makamantansu su kansu sun yi watsi da waɗannan littattafai sun dubi littattafai ne waɗanda ke bayani dangane da tauhidi suna ɗibowa daga cikin ainihin alkur'ani da sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam saboda haka gaskiya lamari dangane da mas'ala ta tauhidi musamman bangaren da ya shafi sifatul bari the attributes of Allah sifatul la siffofin Allah madaukakin sarki ko a rufe take sai in kana da nasu nassin kuma da yazo kakka ƙara shi karka rage shi karka ta'awili shi idan Allah ya ce yana da hannu yadullahi fawqa aydihim sai ka fassara hannun Allah yana sama da hannunsu yaya hannun Allah yake sai ka ce baka sani ba to tunda baka sani baka yi musu sai a ce a'a ai ba duk abin da baka sani bane kuma za ka yi musu ai ya zama jahilci ke dan baka sani ba sai kai musu a'a sai kawai ka ce baka sanya hannun Allah yake ba saboda bai kwatanta ba to ka ce hannun ya zama karfi mana sai a ce a'a ai kuma in aka fassara shi da karfi an zalunci kalmar saboda in ba Allah karfi yake nufi ya faɗi me ya hana shi ya faɗi karfi din sai ka mai faɗan ya ce to ai ni ina jin nauyin in ce Allah na da hannu ne domin hannu ɗaya ne daga cikin siffofin Allah sai a ce to ai abin da ka gudafa shi ka faɗawa yadda Allah kake tsoron ka danganta shi da hannu saboda bayi na da hannu ƙarfi da kace yana da ƙarfi bayi ba su da ƙarfi bayi suna da ƙarfi don haka lokacin da kake ƙoƙarin kaucewa daga can kuma ka faɗawa asalin abin da kake ƙoƙarin kaucewa wannan tauhidi yana daga cikin tauhidin da kashi casa'in da tara na malaman Najeriya gaskiya ba san shi ba ku je ku ce ni na faɗi wannan kalmar ba su san shi ba sai in ka yi karatu a hannun malaman ahlus sunna waɗanda suka karatu karatu na gaske don ba haka ba hatta waɗanda ke da'awa da iddi'a'in su ahlus sunna ne ba su kware game da wannan tauhidin ba saboda na ɗaya sai ka je ta koya a hannun waɗanda suka sani na biyu akwai littattafai da suka rubuta waɗanda waɗannan littattafan idan ba sun karantar da kai ba karfin larabcinka ko PhD kake da shi baka isa ka karanta ka fahimce su ba waɗannan littattafai suna nan burjik rubutattu waɗanda malamai suka rubuta akwai ɗaya daga cikin waɗannan littattafai ina nan ina karantar da shi ina sharhin shi a makarantar nan wanda na sha alwashin zan mai daga kasar ɗari biyu zuwa ɗari biyar insha Allah shi da littafin al-fatwa al kubra da akwai littafin ainihin al-aqida al-wasitiyya da akwai littafin al'aqidatu tadmuriyya waɗannan na ɗaya daga cikin kona daga cikin kaɗan na littattafan da aka rubuta a wannan fage don haka shawarar da muke baiwa matasa aƙidar salaf ta riga ta zama ita ce aƙidar da duniya ta ginu a kai ɗarurukan shekaru ta sake yin ƙarfi a waɗannan zamanna ma damar kana sha'awar a tafi da kai a cikin wannan tafiyar to ka yi ƙoƙari kafin lokacin da za a fara ce maka akar maka Allahu ka karantu a cikinta in ba haka ba za ka samu matsala yana daga cikin ta'asirin aqidar alhamdulillah yau kwana uku hira ake da wasu manyan mutane da aka dubo su a matsayin malamai da alƙalai a gidan rediyo sai wani ya faɗi wani hadisi sai wani yaro sai bugo mishi waya sai ce a ba haka hadisin yake ba ba wane ne ba wane ne ba wuri kaza ba kuma wuri kaza ne kace alhamdulillah ta fara shiga saboda haka tafiyar ta taso ba ta daina tunanin tafiya ce da za a yi ta wargaje ba irin duk wata tafiya ba ce da kaji ana yin ta a Najeriya don tafiyar salafiyanci ba tafiya ce ta siyasa ba ba movement ba ne ba kungiya ba ce tafiya ce ta ilimi so ma damar ba kai ilimin ba ba zai yi a tafiyar da kai ba shine yanzu a cikin ABU akwai wasu sa'o'inka su ake cewa doctor wani professor wani baka isa kai ka shiga a ce maka wannan abu babban abin da suka ba kai ba amma da kamfen ne na siyasa wani zai iya shekara talatin yana hawa duro yana surutu yau yau da la'asar ka hau duro kai surutu wanda ya fi nashi shikenan sai a koma kanka amma karatu wallahi ƙarya ne sai ka yi ko karatu da ya haife ka in ka san abin da bahaushe yake kira alwutsu alwutsu shine uban karatu a hausa ma'ana tun motsin da ya wai harufa ne ke zubowa saboda karatu ko kuma alhuda-huda wanda alhuda-huda shi kuma bahaushe ya ce duk inda ya sauka sai ya sauke qur'ani kafin ya tashi na ce bahaushe ya ce to yawwa na yawwa ban ce hadisi ya ce ba bahaushe ya ce alhuda-huda duk inda ya sauka kafin ya tashi sai ya sauke qur'ani sannan bahaushe kuma ya ce alwutsu shi kuma alwutsu kwaro ne wai yana tafiya huruful hijaiya ne ke tsira saboda tsaba karatu to ko wannan da ya haife ka wallahi wallahi in baka yi ba ba za ka iya ba saboda hadisi ya tabbata cikin musnadul imam ahmad da sunan ad-darqutni annabi ya ce innamal ilmu bitta'allum ilimi sai an koya wal hulmu bittahallum dauriya da hakuri sai an koya ba za ka iya zama mai dauriya ba ba za ka iya zama mai hakuri ba shi ma sai ka kogu akai haka ilimi ma sai ka kogu akai dan haka kullum ina faɗa mana maganar nan ka yi ƙoƙari ka koyi karatu kafin su fara ce maka akara makalla in suka fara ce maka akara makalla lokacin girman kai zai hauka cewa ba za ka iya zama kowa ya koya maka karatu ba shi ne sayyidina umar ya ce ta'allamu qabla an tasudu ku koyi karatu kafin ku zama shugabanni dan daga ran da ka zama shugaba ba za ka iya karatu ba saboda rigingimu sun maka yawa kuma girman kai ya haukan ka kamar da girman ya hauka Allah madaukakin sarki ya kiyaye sa'annan sai kuma malam yake cewa wa minha kama wa minha intifa'u kamalil imani amma laysa lahu mahabbatun li ikhwanihi almu'minina wannan hadisi yana nuna wanda duk baya kaunar yan uwan shi musulmi to an ciro an kore cikar imani wato hadisin ko da yake cewa la tu'minu la tu'minu ba cewa yake ka zama kafiri ba aljanna dai ba za ka shige ta ba sai kana da imani to sannan magana kaunar juna kuma samun ƙaunar juna cikar imani ne rashin ƙaunar juna na ƙasa ce ta imani don wani reshe ne daga cikin rassan imanin ka babu tun da ƙaunar reshe ne ɗaya daga cikin rassa to in ba ta ba a cewa bishiyar ta kaɗe gaba ɗaya sai dai a ce ta yi rauni sannan wa min isbatu da qudul janna lil mu'minina للمؤمن الذي حقق إيمانه بالمحبة لإخوانه والتودد إليهم بما يدخل السرور عليهم كالسلام مع الالتزام بسائر شعائر الإسلام yace wannan hadisi yana nuna tabbatar da shiga aljanna ga mu'mini wanda imani ya tabbata ta hanyar kaunar yan uwan shi da kuma nuna musu soyayya ta hanyar shigar musu da farin ciki da yayin musu damuwa ta hanyar yi musu sallah da kuma na fitar da zan shari'o'in musulunci domin ku kiyaye yin sallamar kaɗai ko kuma ba ka bin sauran abubuwa ka'idoji na musulunci to wata matsala ce wa min ha anna fihi al-hasu al-azim ala ifsha'i salah wannan hadisi a cikin shi akwai kwadaitarwa mai girma game da ainihin yada sallama wa bazruhu lil muslimina kulluhum da kuma ainihin wato ko ina ka ga musulmi ka rinka yi musu sallama al-ma'rufi wa ghairil ma'rufi waɗanda ka sani da waɗanda baka sani ma damar kana kasar musulmi kana anguwar musulmi duk wanda ka gani musulmi ne eh to yi mishi sallama ka fi ko ka sarki ba ومنها أن السلام أول أسباب التألف wannan hadisi yana nuna mana cewa yi wa juna sallama shine sababin farko daga cikin sabubba na haduwar kai dan kuna haduwa da mutum sai kai mai sallama sai maka sallama zaka ji kauka ta shigo zaka ji rahama zaka ji tausayi amma lokacin da ka haɗu da shi ya ki maka sallama ko kai kai mai sallama ya ki amsawa ko makamantan haka to rabuwar kai ta fara tun daga nan ina fata an gano shi yasa ba abu ne mai sauki ba kin amsa wa musulmi sallama akwai ka'idoji da sai an yi nisa a kai tukuna ba haka sigar da an yi maka abin da ke kike da kika raba ba aura tukuna kaza ka kai yadda za ka iya hukunta cewa wannan abin da ya haka ta shi ko ya fita daga musulunci ko ya cancanta ki amsa mai sallama wa muftahu istijlabul mawadda sannan yin sallama yana daga cikin mabudi na jawo kauna wa fi ifsha'ihi to dangane da yaɗa sallama ko tamakkunu ulfatil muslimi na ba'dhum li ba'd dangane da yaɗa sallama akwai yuwar musulmi su haɗa kansu wa minha annahu yatabannu raf'a at-taqatu wa at-tahajur wa shahna wannan hadisi yana nuna mana hanyar da za a bi a ainihin cire duk wata yankewa daga juna da ƙauracewa juna da kuma kyamar juna wa fasadu zatul bayn da kuma yadda juna al'amari ya faru a tsakaninsu allati hiya al-haliqa wadda ita ke jawo al'umma annobar da za ta kawar da su gaba daya shine lokacin da kake kina nake kinka mun haɗu ba mu yi sallama ba to lokacin da zan ji wani bala'i zai afko maka da ban damu ba na san bala'in ya cinye ka yanzu saura ni dan haka sai a waye gari gaba ɗaya babu saboda me saboda kiyayya da tafi لأن سلامه لله تعالى لا يتبع في هواه ولا يخص أصحابه وأحبابه به فيحصل ببركته ذلك domin sallama da take cewa cewa kake assalamu alaikum assalamu sunan wane ne sunan Allah ne kaga sunan Allah kake faɗi kana ainihin miƙawa gare shi wa minha anna fi ifsha'i salam izharu sha'air al-muslimina al-mutayammiz lahum min ghayrihim min ahli al-milal ko kun san cewa duk duniya an ba musulmi ba babu waɗanda suke da sallama babu waɗanda suke da sallama sai musulmi ka haɗu da shi ya haɗu da kai assalamu alaikum assalamu alaikum to ba nan ba babu wasu da suke da wani addini wanda ainihin wato suke da wata kalma da tsin sun haɗu suke faɗa wa juna har ta zama sananniya tsakaninsu babu su duk wanda ba ga suna wani abu kame-kame ne amma kun ga yahudawa saboda asalin addinin su addini ne daga annabawa akwai sallama fa wadda na cikin sojin Najeriya har sun fara kwaikwayowa saboda zuwa Jerusalem da suke za ku ji suna cewa shala shala haka ka rinka sauraron cikin tambayoyin addinin Kirista in kuka zo cewa yanzu suna rufewa da haka saboda mai sun je Jerusalem sun ji Yahudawa a Jerusalem suna ainihin irin waɗannan shalam sai ka ce shalam haka yahudawa shalam ba wai salam na wannan a cikin english language phonetics and phonology shi suke kira lacanalization ma'ana wasu kalmomi ne a cikin turanci ko a cikin larabci afwan idan suka dawo cikin turanci sai su juya misali yusuf yusuf in ya koma cikin turanci sai zama sai zama john kaga yu ya koma ce yunusa sai zama jona an gane yesu yesu sai zama jesus ina fata an gane don asalin yesu larabci ne yusa yusa shi ne yesu bahaushe sai ce yesu yusa yusa'u ba yusha'u ba kuma yusa'u yusa sai ce yesu shine Jesus ina fata an gane Yaqub Jacob Jacob kaga duk inda ya take kuma ta zama J to sai ka dawo ka duba salam ita ce sai su mai da ita shalom haka yahudawa suke shalom sai ce shalom to da za ka tambaye shi mecece asalin wannan kalmar daga larabci ne saboda akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin asalin harshen yahudanci da harshen larabci akwai wurare da yawa da suke akwai makamantan wannan a taƙaice abin da nake so in nuna sallama tana daga cikin ɗabi'a ta musulunci musulmi ne kawai ake samun su da ita wa minha anna fi ifsha'ihi riyabatan nafs sannan kuma yaɗa sallama tarbiyyar kanki kana tarbiyyar kanka ne wa luzuma tawadu da kuma lazimta ainihin wato tawali'u wa izama hurumatul muslimin da kuma girmama darajojin musulmi wa kad zakara al-bukhari rahimahullahu fi sahihihi an ammar ibn yasar radiyallahu anhu annahu qala salatun man jama'ahunna faqad jama'a al-iman sahabi amma yace abubuwa uku duk wanda yake da su ya haɗa imani al'insaf min nafsika kamar kana da adalci da kanka kai da kanka kana da adalci kuna tafiya ne sai kai wa mutum barna kai da kanka sai ka tsaya ka ce malam ya hakuri da Allah kai hakuri ba yau ka ce malam da Allah baka da ne kai ne da laifi amma ka haushi da faɗa dan a waye gari an raba laifin ko kuma shi yazo yana baka hakuri a idan kai kana da adalci in an zo abu ka ce a ku bari gaskiya ni ne ba ni da gaskiya to wannan dalili ne na cewa kana da siffa ta imani sannan wa bazlus salam lil alam da kuma yin sallama ga kowa sannan wal infaqu min al iqtar a halin talauci da ka samu kanka ko to ka rinka bayarwa kan cewa shi yadda ba to waɗannan abubuwan Ammaru dan Yasir ya ce wanda ya hada su ya ainihin hada imani abin da muke so mu cire a ciki shine yaɗa sallama ga dukkanin al'umma baki ɗaya an fahimta jama'a to akwai wata doka a cikin alqur'ani da Allah yake cewa wala taqulu liman alqa ilaykum salama lasta mu'minan tabtaguna araban hayati dunya yawwa wasu sahabbai ne wani ya taɓa musu sallama sai suka ce ƙarya ne wannan ba musulmi bane suka bubbuge shi suka kwashe kayan shi suka zo suka ce jihadi Allah ya ce a'a ya yi muku sallama ne sai kuka ce san ba musulmi bane ya faɗi ne kawai don ya sha a halin kawai musulmi ne sau da aka zama babu zargi mutum ya maka sallama ka ce ƙarya ne ba musulmi bane a'a ko da jiya ka san shi kafin yau ne maka sallama ka ansa dan ta iya yiwuwa ya musulunta tsakanin wannan tazarar wa haddathani zuhair bin harb anba'ana jarir عن الأعمش بهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسلم يتي زهير بن حرب يا كرت الدمون حديث يتي شيك malamin shi جرير بن حازم ya karantar da shi wato jariru dan abdulhamid ya karantar da shi daga al'amash al'imam al'amash ya ruwaito irin wannan hadisin bi hadal isnad da wannan isnadin قال أتكين تاكر وارثي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانزل الله يتي والذي نفسي بيده نارا إذا الله دلينا إيك أهنيشي لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا فذا شك الجنة بها سيكون إيماني هذا وانا إتتي رواية مالا يكي إشارة فعشان النبي قال فتن تسيد يتي نارا إذا الله وان دلينا إيك أهنيشي إقسام الذات بالذات كنا الله أنا رنسوا بكيشي amma sai ɗauki wata siffa daga cikin siffofin shi Allah yana da zati Allah yana da siffa Allah yana da sura waɗannan abubuwan guda uku suna daga cikin abubuwan da zaka ɗauka a matsayin misali da na faɗi a bazu in ba kai karatun aqida salaf ba za ka iya bambance menene zati mecece siffa sannan kuma menene ainihin sura Allah madaukakin sarki yana da zati wato Allah yana da jiki amma in aka ce jiki kar ka ɗauka jiki irin na halitta to Allah madaukakin sarki yana da sura ma'ana sura kamar yadda za a ce ɗan adam yana da fuska yana da ido to Allah ma yana da fuska Allah yana da ido Allah yana da hannu Allah yana da yatsu amma ba irin na halitta ba sura kenan to sa'annan kuma Allah madaukakin sarki yana da siffa a cikin waɗannan surorin nashi ko kun fahimta to in kun fahimci waɗannan abubuwa ne waɗanda yake dukkan su ana siffanta su da halittu to suna ne yayi ɗaya amma ma'anar da ke cikin su ba ta ɗaya ba misali ɗauki agogo ka ɗaura a hannunka a hannunka ka ɗaura agogo idan ka dubi agogon naka shi kuma yana da wurin murɗawa da ake kiran shi hannu shi ma yanzu hannunka na ɗauke da agogonka wanda shi kuma agogon yana da hannu tambayar ita ce da hannunka da hannun agogonka sunansu ɗaya ko ba sunansu ɗaya ba to amma irinsu ɗaya aikinsu ɗaya to kaga to in ya zama tsakanin ku kanku halittu sunan yana ɗaya siffar da ma'anar da komai ya saba idan kake tunani tsakanin halittu mu da shi kuma mahalicci don haka fala tuqribu lillahi al-amsal kar ka taba buga misali ka ce kaza na wani yayi iri ɗaya da na Allah ko kuma na Allah yayi iri ɗaya da tsani Allah madaukakin sarki ya ce sa'an nan sai malam yace hada iqsamun min annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da manzon Allah yace wallazi nafsi biyadi ko malam yace kaga rantsuwa ce a nan annabi yake aqsama billahi azza wa subhanahu wa ta'ala manzon Allah ya rantse da Allah allazi nafsuhu biyadihi wanda ran manzon Allah yake a hannun shi ففيه إثبات اليد لله عز وجل على ما يليق بجلاله وأن حديث هنا tabbatar da cewa Allah yana da hannu. amma wata irin hannu suka ce hannun da ya dace da girman darajar shi wa fihi mashru'iyyatul halaf min ghairi tahlifin wannan hadisi yana nuna ya halatta a rantse ba tare da auren wanda kai ba ba tare da an ce maka wani rantse za ka iya yin rantsuwa don tabbatar da maganar da za ka faɗi li bayani izamin amri saboda girman al'amarin wa ta'kidil hafi alaihi da kuma kwadaitarwa dan ka karfafa wanda kake abu ka ce mishi wallahi ina nan zuwa babu laifi wannan rantsuwar na fata an gano Allah madaukakin sarki ya ce maka na kun ga anan malam yake cewa bi misli hadisi abi muawiya wa rafi'in ko sai ce misalin yadda ka ji hadisin abi muawiya da wake wanne ne hadisin abi muawiya da wake shine dai hadisin nan da ainihin mu karanta dan gunga ya ce haddasana abubakar ibn abi shayba hadisin farko sai ce haddasana abu muawiya wa wakiya ko kun gane to yanzu kun ga wannan hadisin gashi da ya ruwaito shi da ya ruwaito wannan kuma sai ce bi misli hadisi abi muawiya wa wakiya irin hadisin abi muawiya da wakiya to annan sai malam muhammad ali adam ya sauri wani tambihi yace tare da cewa a baya mun taɓa faɗin cewa da mislu da nahau sukan sha bamban yace to amma akwai inda muslim ya faɗe su da tsaye saboda anan ya ce dubi shiru amma kuma kun kuka dubi wannan hadisi na da wanda fi nafsi biyadihi wancan kuma ba bai zo da ita ba amma kuma ya nuna mumakala da sai ya ce nahau saboda haka wani lokacin in ya ce misli yana nufin nahau wani lokacin ne yakan bambance babu bayani annan nasihata annan dina an nasiha باب بيان أن الدين النصيحة باب دك بيان أكن سوى الدين المسلم في نصيحة ita kalmar nasiha jama'a gaskiya saboda Allah ba wai da Hausa ba har da larabci ba ta da ma'ana kwaya daya saboda kalma ce mai faɗi misali a larabci yanzu in na ga kayi yunkuri za ka ɗaga kaya ka kasa ɗagawa in na ɗaga na ɗora maka sai a ce nasiha haka bahaushe ya ari kalmar a wajen sauƙi da arha sai ce haba kai yaro abin naka babu nasiha to wani yake nufi sauƙi ko an fahimta jama'a haka wa'azi ana kiran shi nasiha haka ka kira mutum gefe guda ka faɗa mishi wata magana da za ta gyara al'amarin shi ana kiranta nasiha saboda haka hatta a larabci ita kalmar ba ta da kalma ɗaya da take fassara ta balle a hausa wadda take bata kai fadin larabci ba don haka nasiha wata kalma ce wadda ke ɗauke da alherai masu ɗimbin yawa a wajen ma'ana da kuma wajen aiki sannan tana iya fadawa kan wanda yayi da kuma wanda aka yi wa to wannan hadisin ne zai bayyana mana insha Allah ta'ala amma dai abin da hadisi yake so bayyana mana shine addini ka cokan ɗin shi nasiha ce ma'ana faɗar gaskiya ne aiki da gaskiya yadda da gaskiya taimakon juna alheri duk wannan addinin musulunci قال حدثنا محمد بن عباد المكي حدثنا سفيان قال قلت لسهيل إن عمرا إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك قال ورجوت أن يسقط عني رجلا قال فقال سمعته من الذي سمعه منه أبي كان صديقا له بالشام ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم wannan hadisi al-imam Muhammad ibn Abbad al-Makki malamin Muslim ya karantar da su Muslim shi ko yace haddathana Sufyan malamin mu mai suna Sufyan dan Uwaina ya karantar da kala malamin namu yace kuntu li Suhayl kuntu li Suhayl na ce wa Suhayl dan Abu Salih akwai Abu Salih ibn Samman to yana da ɗa mai suna ainihin Suhayl sai na ce da shi inna amran lallai dai amr حدثنا عن القعقاع يا باب وانا حديثي وان دي ساموش دقا القعقاع عن أبيك دقا مهيفنك kaga yanzu abin da wannan yake nunawa sufiyana yana cewa wani mutum mai suna amur ya karantar da mu wani hadisi da ya karɓo shi daga ƙaƙa shi kuwa ƙaƙa an abinka daga mahaifinka kai suhai wato mahaifinka ne suna abu salih yanzu menene Sufyan yake so ya ce Sufyan yana so ya ce tsakaninmu wajen ruwayar wannan hadisi da mahaifinka an samu mutum biyu shine ga amr ga kuma ka'aka sannan daga babanka kaga tsakanin mu da babanka an samu mutum biyu to sai Sufyan ya ce warajaitu an yusqita anni rajulan shine ne fatan ina ma ba ya cire min mutum guda daga ciki wato isnadin ya ƙara gajarta yanzu kama a fakance yana so ne ce akwai wani hadisi da wani ya gaya mu cewa wani ya ji daga babanka kenan hadisin ta hanyar babanka ya zo mini amma tsakanin ni da babanka an samu mutum biyu ina ma da zai zama tsakanin ni da babanka a samu mutum ɗaya me yake ishara in kai ka san ka karantar da yanzu ya zama tsakanin ni da babanka mutum ɗaya ne kawai abin da yake mishi ishara kenan ko to bari ku ji shi kuwa ma abin da yake cewa qala sai yace fa qala sai shi suhal yace to ai saurara ka ji sami'tuhu min allazi sami'ahu min abi ni na ji hadisin ma daga wurin wanda shi ma ba ba saboda haka yanzu ma duk a shallake an fahimta kana sadiqan lahu bisham shi wannan mutum abokin baba ta ne a kasar sham thumma haddathana sufyan an suhayl to sannan ana nan sai kuma sufyan ya karantar da wannan hadisi in ji ainihin shi muhammad dan abbad kenan an suhayl daga shi suhayl din an afa ibn yazid an afa ibn yazid daga afa dan yazid kun ji abokin baban nashi wanda ya ji daga gare shi yanzu ku duba asalin hadisin tsakanin sufiyanu dan uwaina da abu suhailin akwai amr da kuma ka'aba an gane wannan da kyau to amma menene ya faru da ya faɗa wa suhail wannan magana sai ce to ai kai e yanzu ma ba wai ka ji hadisin daga ni sannan daga babana ba ni ma na ji hadisin daga inda babana yake to ashe ya karantar da shi to shi ne malamin imam muslim mai suna muhammad dan abba sai ya ce daga baya sai ga malamin mu sufyan yana karantar da mu wannan hadisin daga suhail din nan cewa daga afa dan yazid kun ga isnadi ya ƙara sauka ƙasa kenan jama'a kun fahimta da kyau an tamimin dari daga tamimin dari yanzu kun ga kuma tsakanin sufyan da shi da tamimin dari sahabin hadisin mutum biyu ne haka adadin da an bar abin a yadda yake a da zai zama mutum hudu ne tsakanin shi da su ina fatan kun gano ko kuma a ƙarƙar an cire mutum ɗayan ya zama mutum uku to amma sai ya zama yanzu tsakanin shi da sahabin hadisin an samu mutum biyu to wannan shi ake kira ainihin wato al-isnad al-ali al-isnad al-ali isnadun ali shine gajeren isnadi wanda yake tsakaninka da wanda ya faɗi magana sai a ji kai tsaye ne ko kuma mutum ɗaya ne misali wane in labarin da ka faɗa ba daga ina ka ji shi sai ce a wurin wane shi wane daga ina a wurin wane shi wane daga ina a wurin wane to kun ga tabara tana tsawo malamai sun yi nazari ne sun gano idan aka cika samun mutane a tsakanin magana da wanda ya faɗe ta da farko zuwa ga wanda ta je gare shi daga ƙarshe to takan samu gargada an fahimci wannan da kyau takan samu gargada ba don koyo saboda ne saboda tsawon magana da kuma waɗanda ke jinta da kuna bin rediyo sosai da na yi muku misali don shehi ya fito ya ce kaza amma shi ma wasu ne suke faɗa mishi kaza sai su waɗanda ake faɗi magana gare su suka ce ƙarya ne kuma ya hankali da kai sai shi wanda ya ce shi kuma shi ne tsakanin shehin da su waɗancan yau ya fito gidan rediyo shi kuma ya ce a'a shi da shehin ya ba shi takarda shi kuma ya ba wakilinsu to kaga ba masu warware matsalar sai malaman hadisi malaman hadisi ne kawai za su iya hukunci sai a ce kai da ka ce ka ba da takardar wa ka ba wani sai a bincike su shin wani cikin ku yake ko shi ma wani ne kawai daban eh takan faru jama'a mukan haɗu da malamai a Najeriya a wurin taro sai ce sun ba wani almajiri na takarda hannu da hannu kuma da ya zo tsari ya buga waya ya ci ba sun ce ƙarya ne sai ce a kusa billahi ya buga waya ta ya ce ba shi sai ta ce ƙarya ne so akwai yanayin da wani yake yin smart lie ƙarya tsararriyar ƙarya ta supermarket ba yadda take kasa ta bakin hanya ba ku lura da wannan da kyau na taba kore ƙaryar wani irin wannan nake fara mu yana ƙarya shi ne albani shi ne kaza shi ne kaza wannan har sai saboda ƙarya ta kai ƙarya jama'a saboda ƙaryar ta kai ƙarya har sai ya ce a kawo mishi wasu littattafai da wasu kasusuwa daga duk da cikin Niger State a kawo mishi a inda nake karantar da mata a Kaduna Bala'asa aka kwafa kayan kafan da aka kawo mana aka ce gashi malam an yi magana ɗazu da kai da safe daga dubda cewa ba a kawo ta fannin sai ce saurara sai na ce waye magana sai ce wane wane wane sai na ce buga mishi ya haɗa ni da shi sai na ce kai kayi magana da ni da safe ya ce kwarai da gaske na ce a'a ba ni bane ya ce malam kai ne sai na ce menene lambar sai ya faɗa min lambar yana faɗin lambar shi kenan sai muka kira sai na ce mishi sai na kinye sai na ce mishi ala gafata mala ga kasusuwan nan mun kawo sai ce to ku shiga ku shiga cikin masallacin da ku ba ina nan na darasi ma'ana shi ne albanu ne a shiga ku duk ƙaryar yanzu ƙaryar ba wai a gida ba a kan gado a kuwa kama ake ina ga wasu ku ba su fahimta ma'ana yana da'awa ne mutanen duk da dannuna da sauransu suna buga mishi waya asalin shi ba sakwace ne kuma abuja ita da zama yana ana buga mishi waya yana amsa tambayoyi yana bayanai yana bayanai da nufin shi ne albani ta zaria ko kun fahimta to ƙaryar sai ta kai har yana ba da adireshi na inda nake zuwa don dai ya iya kare ƙaryar shi ne ran nan da allah ya tashi tona asirin shi sai ya ƙaryar cewa a kawo mishi wasu littattafai da kasusuwa a inda nake barat da nufin cewa shi ne mai aike ko kawo aike ta ce a ni ban yi magana da kowa ba matsala ce mu kuma jama'a mun sha rikici da wasu su na wulakanta sun ce a ka tsaya ka natsu da kyau ka ji da wa kai magana ka gaba da gaba kai da ni ba wani ne ya tsara ka yana son ya samu girman cewa shi ne ta hannun daman wani ka tsaya ka natsu da kyau sai aka sai aka kawo sako sai aka bani sai na ce a'a sai aka ce an yi magana da ni ne sai na ce ba ni ba ne sai ce a'a da ni ne sai na ce ya haɗa da wanda ya magana sai haɗa da shi sai ce ya yi magana da ni yau da safe cewa za a kawo min sako a masallaci da nake karantar da mata a Kaduna a asar sai nace ba ni zan ce ta kai ne man ta a sai nace to shikenan me ce ce lambar sai ya faɗa min lambar ya faɗa min lambar sai nace shikenan da na aje sai na buga wannan lambar sai shi wancan ya ɗauka to sai dai pretend sai na iya na kaddara ni ne wancan daga bidda sai na ce mishi to ga saƙo nan na aiko ga ɗan aiken nan ya zo makarantar da take sai ya ci ku ji ciki albanin almuzayyaf na ƙarya sai ya ci wai shiga cikin masallaci ka miƙa da kuma na ina da shi ne sai muka gano shi ba sakwace ne yana zaune a yana zaune a abuja ne to ran da na buga mishi waya na ce mishi ni ne albani ɗan wariya na ji kana ta ba dai shi bane kai ma ka zama albani ka ce kai ne albani amma shaksiya ta ka ɗauke ta kana sojan gona wannan kan da zan yadda ba don ba addini da ya ce in yadda da wannan saboda haka na ji abubuwan da kake yi amma kai ba za ka ji tsoron Allah ba a ai yana amsa mutane fatoyi ne na ce ba laifi bane ta ka amsa fatoyi amma kai ne alƙalin ta zani sai ce a sai na ce amma da mutane da fari ina kenan jihar Jigawa da mutanen garin Bidda a cikin jihar Niger suna bugo maka ga lafafin da Glo kana amsa musu tambayoyi game da kai ne albani na zariya haka ne ko ba haka ba sai ce gaskiya haka ne to ai wai shi ba yana da wasa tafiya ne ya yi karatu a malaysia shi almajirin su musa luku wata da su dan kafin sai na ce duk ba laifi bane ka zama almajirin su ka yi karatu a malaysia amma kai ne albani na zariya sai ce a sai na ce ka yi karya allah ya tsine maka albarka yana aje waya sai hankalin shi ya tashi sai bugo shi ya rubuce rubuce ma ya rubuta littafi ko aiko ne da Allah littafin ka littafin banza mawdu'ul hadith makaryaci kai kana ƙarya ne za a da littafin ana karanta kayan makaryata ne irin waɗannan suna nan har akan facebook jama'a tun da nake tun da nake ban da facebook ban da lokacin facebook amma yanzu ka je kan facebook zaka ga an sa albani ban taɓa rufa ruwa in na ga dama dai na buɗa an gashi kun da masu yi na da facebook ban da adres facebook me zan yi da shi ban da buƙatar shi saboda ban da lokacin shi ba ta shi nake ba amma har amsa fatoyi har tattaunawa har menene ake da ni akan facebook da ƙarya me yasa kenan malaman hadisi da sai gada ba za ku ga suna tona asirin mutane ba mutum da ke ɗauki sunan kai bari gaya muku wani yaro ɗan kano da ya ɗauki suna na ya sa har hoton muhammad nasir idil albani ya kawo ya sa a wurin sai na ce mishi to kai da wata ƙarya za ka ji ka sa albani fariya sannan ka sa hoton tafi da muhammad nasir idil albani wanda ya mutu wanne ne kai cikin biyu sai ce ba ko ɗaya wai dai kawai jos abin ya ba sha'awa ne ya haka sai zai ce mishi inda haka ake addini addinin zai iso gare ka a ɗauko aya bible a saka a qur'an ko shi kenan a ce ai ba komai kawai wasa ne duk abin da ya shafi addini ba a wasa jama'a ba a wasa da addini su haka haka za mu haɗu da mutane a wuri sai mutum ya ce malam na ga kawo wani rubutu akan facebook wannan bai dace da kai ba bai dace sai in ce ba ni bane sai ce malam ya zaka ce ba ce ba ni bane makaryata ne kawai kuma ba laifi ba ne ni ina fama da irin waɗannan saboda waɗanda suka riga ni sun yi fama da irin wannan yau shekara talatin da ta wuce tafi tafi alhaji usman da agogo a muciya a kofar gidan shi ko kamun cikin suka layu yana yawo masallaci masallaci a nan aka datse shi ya ce abubakar gumi ya ture shi ya sai da layu laya laya abubakar gumi uban yan izala a lokacin izala ma na wuta akan lara kuma abubakar gumi ya aiki da lara buhu guda ba shi yana yawo da su a kafara yana abubakar gumi ya aiko shi aka je aka kai shi gaban abubakar gumi malam ya dube shi ya ce ni ce ka je ka sai da lara sai dubi malam ya ce kaka ce kaka ce sai malam ya ce to shi ke ta fita da shi kaka ce malam ya ce a ku fita ai malam ya ga wannan abu kanyar ta wuce kuma tunda har zai zo idan shi da muka fita can wajen stadium din nan muka kwakwabi kafiri kawai muka sake shi ya gafa na fata an gane a shahid irin waɗannan suna nan jama'a a yola wani ya rinka yawo yana damfarar mutane a karɓar dubu sittin dubu hamsin dubu saba'in kuɗin su wai ne wa matan su ruƙuya zai aiko musu da magani amma in ya tashi reference ɗin shi ai shi ya koya wa albani ruƙuya ma ai in abubuwan ruƙuya ma kun ce albani kurin shi albani yake zuwa kaza kaza kaza kaza sai aka samu wani bararo haka babba daji amma mun saba da shi to ka san da filatin yana da wayo amma sai bayyana a wawa ne sai ya dan zolaye shi haka ya zolaye shi ya zolaye shi sai ce amma ko da su albani ya zo wurin nan fa sai ce to ka ce mishi wani ina sai faɗa sai ce mishi da na zo sai ce mini ai gashi gashi gashi wani ya zo yaushe za ka ranar sai na ce zan da wajen karfe biyar a takaice dai sai hanyar ba wannan din ya zo daidai lokacin sai bafulatanin ya sa ido bari ya ga za mu gane juna mu nuna sanayya da sai ce min malam na ce ya ce kaga mutumin nan sai na cewa ya ce ko mutumin da ya ce kaza kaza to shi saboda kubadanci ma madadin kwakwalwar shi ta yi wuf ta ɗauki abin ya ɗan san yadda systematically zai ina ba mu iya sai yana ce mishi kowa ne sai ce a ba ka ce ka san shi ba yace a wannan ce yace ka a yace a baka san wannan ba yace a ban san shi ba sai ta mishi bala yace ni ne albabi na tsari au wallahi ka san abubuwan ne da ya wallahi la ilaha illallah akhir maka yace mishi malam ba za ku ji tsoron Allah ba ya je gidan bosa na university ya karɓi dubu sittin a hannun matar shi ya je wani sakataren kungiyar izala ya karɓi dubu saba'in a hannun shi saboda matar shi da 'ya'ya ba lafiya ya shiga karewar GR ya shiga Bibel ya ya karɓi kuɗaɗen mutane ya ce a kan jalle su in za ka damfari mutane sai ka haɗa da sunan albani so akwai wasu abubuwa yawa waɗanda kai a daɗe kana bin ana fadin albani a kai Allah ba ku nufin albani ba ka sani ba cewa kai ma ka zama victim of the circumstance kai ma ka kai ma ka shiga cikin wannan zunubin to irin waɗannan labaran sai su kewaya su kewaya su kewaya to in aka haɗu da ni na karyata sai a ga ai wanda ya kawo labar wannan makaryaci makaryaci ne shi ka ga malaman hadisi ko duk girman mutum an ce kaza sai ce makaryaci ne sai a kamar wani yake ƙaryar ne ƙaryar ne wallahi ƙarya yau shi ta ba ta shakka akwai mutane mun mutane da kowane da garin juma'a wallahi ƙarya maƙaryata suke kallon su ko mu kasar sarrafin darajar su bata kai kukucin sauro ba to in muka yi magana sai ya ga da malaman ku ya wuce wannan reni ya wuce a ce kana kaza kayi ƙarya ƙarya kuma an gane kayi ƙarya saboda kana ga ka tara mutane ba ta iya abin saboda haka rayuwar nan tana da ban mamaki jama'a rayuwar nan kuma tana da abubuwa don haka wallahi ka tsaftace imanin ka ka zama mai aƙida ta gari kuma ka daina tunanin burge mutane duk abin da za ka yi kawai ka yi tunanin yi don Allah wallahi shi zai zaunar da kai lafiya amma ba haka ba kullum kokarin ka burge sannan abu na biyu jama'a me yasa kai kullum da za ka yi tunanin establishing darajar ka ba sai darajar da wani ya yi sannan kake kokarin kullum sai ka goge don ko da haka kake ba za ka samu darajar yana nuna kaskancin ka da lalacewarka kai barin ga mu wallahi ɗa in ya cika ɗa ko fara amfani da family dole ka yana amfani da family ne wallahi bai cika ba in ka isa kai da kanka kake establishing kanka ba wai sai an ce wane wane ta ce gida ɗaya wane wane sadaukawa duk wannan hayaniya ce shi wancan kakan kunu da wannan darajar kai ba lalacewar ka ta sa sai an danganta ka da shi sannan za a ga ka ba laifin fata man ya kulu kana abi innal fata man ya kulu ha ana fa ta cewa ike ni wane ne amma ta yana ni ne wane dan gidan wane to ya lalace ni shi yasa wallahi ko mun kala garatin ban yadda ko a makaranta ba na sa ba na sunan dan an kira su za a gane su da kuka je ka ci darajar ka daraja ta ne kuma in ci a ba ban ga dalilin da dan kana da wani suna da ya shahara za ka zo ka sa wa ɗanka a ciki dan da an gani a ce kai ne dan gidan wane eh to in iskanci ya fa ba ya zubar da girman ba so to duk wasu abubuwa ne mutane ba sa lura yanzu wani malami ne babban malami ya rasu a garin nan jama'a kai ka je ka ga wawayen mutane wai kowa so ke je auri matar shi wai dan ne dan a ji labarin shi shi ya shi yake auren matar wani na ce kai ka ji kuma ta irin style wannan wawanci ne shi ne wata daga cikin matan da ta zo muna magana sai ta ce yanzu eh shi wanda ke son ya aure ki sunan kawai yake so ya samu na cewa shi yake auren matar wani yanzu ƴaƴanki guda ta zai iya rike miki su ma'ana shi sunan kawai yake so ya ci wahalhalun da za su biyo bayan sunan fa ba zai iya ba don haka bayan kwana biyu shi kenan haka wani babban malami ya rasu a ƙasar nan wallahi jama'a haka wannan ya auri matar sai saki wannan ya zo aure ta sai saki wannan ya aure ta sai saki yanzu mazanta hudu saboda ne ita kanta ta kasa kame kanta wannan ya zo zai aure ta kowa so yake da an tashi a ce shi yake auren matar wani shi yake to da ya aura in akwai kuma matsaloli kai sai kauce yanzu daga rasuwar mutum da yake shekara biyar ba yau mazanta hudu duk kuma sun sake ta kowa su zai iya to ba cikin rayuwa ce mutane suka samu kansu me yasa mutane ba sa tunanin su samarwa da kansu daraja ta su ta kansu ran nan nan nake goyawa ɗalibai muna karatu da su nake cewa hakikanin abu ne in abu ya cika bayyana ma ba na iya haɗa kaina ce tun shekara hudu da ta wuce wani wani babban sarki aka kawo mana aura na ce ya ci ba na aura ni ko gidan talaka na ci ta bayyana ba na aura ba na son a rayuwa ban son ban son abu sama a'a silent ka rayu silent amma wawaye ko su ke aure yan kwan minista ka ba na gidan sarki ka ba gidan hakimi ka ba ba su gidan ka ba duka ka ruɗa rayuwarka manyan gidaje da irin waɗannan suna cike da ruɗanin dan ka saka kanka ba ka sake kuma lafiya in kai baka saka ta kuma sai ka da dan ka je bayar babin nan ka samu da bata ni can bayar ba ka aure eh sai ka zauna lafiya amma haka ba ka yan sarki wallahi tallahi ta aure ta kama ka dan san aje ta ko da dukiya kofar gida in ta ce ɗan sarauta ce dole sai da doki shi kuma doki sai da bafade ita kuma sai da jakadiya ka ta sa'uro mutum nawa kenan an fahimta to kuma kai ka saurari waƙar da sha ta yi ta nan albariya ya ce ruwa bawa aka bawa a doki in ya kaɗa sai dai mai dokin to doki wajen mutum uku ne abin da mutum da yake ci sai an tara wa doki guda nawa to ko ka aure ɗan sarki an baka ba an baka ba fadi an baka ba fadi ga dukiyar ka ga kofar gida ba ka iya ba amma duk ustazo ba ta auna wannan shi wai abin da yake kallo za a ci shi sarkin wani wai za a ce kamanta da za a ce kai kokari a yar wannan shekarun da suka rage maka kai abin da zai amfana da kai kamanta da me za ka burge duk abin da yake wahalar da mutane kenan fa ko me zai yi a ji sunan shi me zai iya burge kai ka na ka tsaya din Allah madaukakin sarki ya ce maka saboda haka kun ji dai wannan hadisi wanda tamimin dari yake cewa annan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallama qala addinin nasiha addini nasiha ne kulna liman sai muka ce gawa wato tamimin dari wannan suna shi ne hausa suka gurbata shi ake cewa fatimu tamimu tamimu ne tamimu mimu tamim sai a ce tamimu bahaushe kenan Allah akbar rahmatullahi alaik addinin nasiha kulna liman addini nasiha ne tamimu lidari ya ce sai muka ce wa annabi gawa qala sai ce lillah nasiha ga Allah wa likitabihi nasiha ga littafin Allah wa li rasulihi nasiha ga manzon Allah ولأئمة المسلمين الدين نصيحة لسوغبن المسلمين وعامتهم لكم سورا الأمة المسلمة كذا وكذا معنى بنك يتعلم إنك أوكا نصيحة كون فإن تسكيوا دا وعدي ومذاكر الله وعديني ذاكر النبي وعديني ذاكر المتاجم الله وعديني saboda haka kalmar nasiha kalma ce da take tana da ma'anoni masu ainihin ɗimbin yawa Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan hadisi yana ɗauke da ma'anoni masu ɗimbin yawa wanda malam ke cewa an-nasiha fil lugha yutlaqu 'ala al-ikhlas tsarkin zuciya akan ce mishi nasiha a larabci wasu da gaskiya wal mashura haka nan shawara ko ba da shawara ko neman shawara akan ce mishi nasiha wal amal haka nan ayyuka kana nasahtu li zaidin ansahu nushan wa nasiha wa hadhihi hiya lugha al fusha wa alayha qawlullah qawluhu ta'ala in aradtu an ansaha lakum haka ne in aradtu an ansaha lakum magana da cikin suratu hud na fata an gane qala al-mazuri to mazuri na ya kawo nashi fassarorin da malamai sun yi maganganu dai masu yawa abin da nake so in tsallaka zuwa gare shi mai muhimmanci shine me ake nufi da nasiha ga Allah malamai suka ce a لله أي النصيحة كائنة لله ومعناها منصرف إلى الإيمان به هذا معناتها لا تشي كريوة الله نصيحة كإيمان به ونفي الشريك عنه كقول أبوك تاريا بغريش وترك الإلحاد في صفاته da kuma barin karkacewa game da siffofin Allah kamar magana da muka yi dazu ka a ce Allah na sama ka ce a ikon shi ne ke sama to wannan ilhadi ne karkacewa ce wa wasfihi bi sifati kamal da kuma siffanta Allah da siffofi na kammala wal jalal kulluha allati wasafa biha nafsuhu aw wasafahu biha rasulul rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi sallama fi ahadithihi sahiha min ghairi taklif wala tamthil wa min ghairi ta'til wala ta'wil wa tanzihihi min jami'in naqa'is na daga cikin nasiha ga Allah inda Allah ya siffanta kan shi a Qur'ani ka siffanta shi da su duk inda manzon shi siffanta shi da su cikin ingantattun hadisai ka siffanta shi da su in ka zo siffantawar kar ka kwatanta kar ka ce Allah na da kafa irin kafar wani kar kai haka kar ka misalta Allah madaukakin sarki da cewa misalin ka ba sannan kuma kar ka ƙaryata kar kuma ka karkatar da ma'anar sannan ka tsarkake Allah daga dukkan naƙasa wal qiyamu bi ta'atihi wa wajibati ko wajibtina bi ma'asiyatihi da kuma kai wa Allah da'a da nan ka nisanci saba mishi wal hubbu fihi wal bughd fihi duk wanda zaka so shi ka so shi saboda Allah wanda duk zaka kin shi ka kin shi saboda Allah wa muwalatu man ata'ahu wa mu'adati man asa sannan duk wanda yake wa Allah da'a ka so shi wata kuma duk yake in Allah ko kuma yake wa Allah sabo to ka ainihin kin shi wa jihadu man kafara bihi sannan da kuma yakar duk wanda ya kafirce wa Allah wa la itirafu bi ni'amihi da kuma furci da ni'imomin Allah wa shukrihi alaiha da kuma gode wa Allah ni'imomin da ya maka wal ikhlas lahu fi jami'il umuri da kuma tsarkake zuciya ga Allah game da dukkanin al'amura wa du'a'i jami'in nasi da kuma kiran mutane gaba daya aw man amkana minhu ko kuma duk wanda ka sami iko to ka kira shi ila jami'il awsafil mazkura zuwa ga siffofin can da aka ambata in kana da iko ka kirayi mutane gaba ɗaya su zo su bauta wa Allah in baka da iko kira waɗanda baka iya wal hasa alaiha da kuma kwadaitar da mutane a kan bin Allah wa talaqqufu fi zalika wajen kiran mutane zuwa ga Allah ko ka rinka bi sannu sannu yadda yake za ka amshi saƙon saboda yau in ka ga ɗa kana so kai ka san kalmomin da in ka je za ka yi dan a baka to a lokacin da ka ga wani ya ɓace daga hanyar Allah waɗanne kalmomi za ka ka jawo hankalin shi ya dawo ba wai kawai sai ka ce ai Allah ya ce wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur na'am gaskiya ba ta buƙatar ado amma tana da buƙatar a gabatar da ita ta hanyar da ke sauraren ta zai ji saboda haka lokacin da ka zo kana kiran mutane game da abin da ya shafi haƙƙin Allah ka yi tunani kane wa Allah aiki ne a ƙarƙashin addini shi to waɗanne kalmomi ne za ka yi amfani da su waɗanda za su jawo hankalin mutane ku dubi annabi Musa ku dubi Fir'auna ku dubi irin yadda bambancin yake babban masoyin Allah babban maƙiyin Allah da Allah ya ce idhab ila fir'auna innahu tagha tafi wurin fir'auna ya yi ɗagawa ya karkace ya yi tawaye amma sai ce me fa qula lahu qawlan layyinan izhaba ila fir'auna innahu wa qula lahu qawlan layyinan la'annahu yatadhakkaru aw yakhsha idan kuka je ku faɗa mishi maganar da zai yi tunani ko kuma ya ji tsoron Allah ya fi ma'ana ko ya tunani ko da bai bi ba ko kuma ya dawo ya bi yanzu in ya zama makiyin Allah irin fir'auna ana neman tausasa mishi kalma yanzu kenan ba a buƙatar a faɗakar da mutane ya ake ya ake wa'azi lallai kam akwai da yawa suna buƙatar a karantar da su haka kun san abin da yake faruwa wani in ya buɗe wata ayoyin alkur'ani ya ji inda Allah ya ɗauki zafi to zai ɗauka haka da'awa take a'a inda duk kuka ji Allah ya ɗauki zafi a Qur'ani ko wata munasaba ce to wannan ba shi ne uslubi na wa'azi ba munasaba ce wadda Allah maɗaukacin sarki ya mu'amalanci wasu mutane da gwargwadon yadda suka mu'amalance shi kamar Yahudawa misali sai ka ji ana cewa tu'ina allazina kafaru min bani isra'il ala lisan daud wa isa ibn maryam sai ka ji wani wa'azi ta tsine wa mutane sai ka ce to ai ba qur'ani ba Allah ya tsine ba bani isra'il ba sai a ce to amma ya ce an tsine su a bisa harshen annabawa kai kuma annabi yayin kai sannan abin da bani isra'ila suka yi waɗannan mutanen sun yi to kun ga wannan na daga cikin tsatsatsar wanda ita ma take faɗin ta wanda ta afiya sabu da nake ishara a kan akwai wasu kasusuwa nawa jama'a waɗanda wata munasaba ta sa mu wasu maganganu wani matashin in ka saɗin ya ji gare su gare su sai riƙe wannan kasafin kwaya ɗaya sai kuma ya ta da'awar shi yanzu shi ne ɗan sabatiya shi shi ne almajirin albani a yi ta bala'i da shi a yi ta bala'i da shi sai ya ɓata da'awa albani ya ɓata sunan albani a ɗan wannan tsokin in ka tambaye shi kai ka taɓa ganin albani ko ba ba ka taɓa ganin shi ba ya aka kake bin da'awar shi ya ake kace kai albani shi ta wata hanya ma ka sanya ya usulun shi yake sai ɗauko maka wani kafet ai ba kafet ɗin ke ji sai sa wata rana mun je wata jiha abin da ta haddasa can wani gari da nisa wani wa'azi an gama wa'azi sai matasan suka ce su gaskiya ba haka suke ji na ba ai su yadda suke jin kasusuwa na ai haka suka so in yi irin wannan wa'azi na ce suka ce ka ai malam ya muna gaya maka akwai waɗanda suka bar garin da suka ji za ka zo na ce eh kafin su je su sun gudu aka ce wallahi akwai waɗanda suka gudu saboda mun kai sati biyu muna cewa wallahi alfabu zai zo sun ya ci uban kula a to wallahi jama'a nan da shekara uku da ta wuce ko akwai sanda aka ce zan je ka zaure wallahi akwai wadanda suka gudu suka baggare akwai wadanda suka yi karfin hali suka zauna ba akwai wa'azin da aka kai sai suka ce wallahi ba shi ne Allah wannan ƙarya ne ta Allah ne yasa wasu waraye ne wai su saboda san da'awar sun dan wani katar kwaya daya sai suka kamu ne haka yake da'awa sai suka kamun na to zai zo sai suke ta albishin to shugaban bargogo zai ci uban ku kun shiga uku zan ta tara ce waɗannan su ne kar ka ɗauka ban san waɗannan abubuwan ba ka sani amma ya za a yi ya za ka iya da mutane kasar ne ke yawo wasu kuma yawa ne kuma muna tsada da suka ma a cire kuli ya ayi halka shiru ne sai a tafi akwa idan da ita wa'azi ka fura min waye zai musulunta addu'a ce Allah ya ce kun ya ayyuhal kafirun akwai wanda zai saurara to zai kaje ka ce duk qur'ani haka yake ba haka yake ba munasaba ce wannan tsakanin Allah ne da mutanen Makka so mutanen akwa idan ba su wa Allah irin abin da waɗancan suke ba san haka ka je a halin farko tambayar ita ce shin mutanen Makka da kulya ayyuhal kafirun aka fara wani yanayi ne ya kai haka Allah jama'a haka matasan suke haka suke gaggawa da ci da zuci shi ne sai nake ga abu na ce musu a'a an yadda kuka ji na yi ai haka muke da'awa sai suka ce a'a sai na ce to ai ba ku san ba suka ce to ai kasusuwa ne sai na ce a'a waɗannan kasusuwan ne ya ko da ban san ko waɗanne ba ne duka duka sun kai guda ɗari suka ce a guda biyu ma kawai mutumin da ya shi yanzu nan kasar ake bayan shekara talatin ana irin wannan kasar idan ka ji kwaya ɗaya ko kwaya biyu zai iya fassara maka content na da'awar zai iya fassara maka ba zai iya fassara maka to amma ba yadda ka iya da sai dai abin da ake cewa shi ne me asali ya kamata malaman islamiyya da kuke karantar da yara ku dora su a bisa farki na ilimi farko don galibi yan islamiyya ne in yan islamiyya ko gudu galibi yan islamiyya ba a wayi su in ya gudu sai shiga gari ya zama ustazu to ba da respect da duk wani malami da ilimi da majalisin ilimi yanzu kasar zai rinka yawo yana saurare to daga kasar din nan shi kenan shi kawai abin da yake dauka haka ake wa'azi ba haka ake wa'azi ba wa'azi kira ne zuwa ga hanyar Allah wal hadhihi sabili ila Allah ad'u ila Allah ala basirati ana wa man ittaba'ani subhanallah kama ana min al-mushrikin to wannan uslubin na tarihin da'awa ta zo da sarki to kuma abin ta kai ce da haka jama'a kira zuwa ga abauta wa Allah ana tausasa wa mutane ne saboda kai da kake wa'azin alheri ne mai girma in suka bi amma ba cewa za ka hukun ga dama ku bi ba ku ga dama ba kada Allah ya sa ku bi a'a fata kake su bi saboda in Allah ya shiryar da mutum daya ta hanyar wa'azin ka ya fi ka samu raƙuna ta haka annabi ya ce cikin hadisin Ali Allah madaukaki sarki ya taimaka قال الخطابي رحمه الله تعالى وحقيقة هذه الأوصاف راجعة إلى العبد في نصحه نفسه فالله تعالى غني عن نصح الناصح Allah ya wadatu game da nasiha abin da ake nufi in ka yi imani da Allah ka kira zuwa ga addinin Allah kai ne zaka fa'idantu jama'a kun ji a takaice ma'anar nasiha da Allah ke imani da shi yadda da shi kira a zo a bauta mishi wa likitabihi ma'anan nasiha ne likitabihi azza wa jalla al-imanu bi annahu kalamullah ma'anin da suka da littafin Allah ita ce yadda cewa Qur'ani magana Allah ne wa tanziluhu sannan kuma saukakke ne daga Allah la yushbihuhu shay'un min kalamil khalq maganar mutane ba ce kama da Qur'ani ba wala yaqdiru ala mislihi ahadun min al khalq sannan cikin halittu ba wanda zai iya yin irin Qur'ani thumma ta'zimuhu sannan girmama Qur'ani wa tilawatuhu haqqa tilawatihi da kuma karanta shi matuƙa وتحسينه da kyautata shi wajen karatu wal khushu' indaha da kuma natsuwa lokacin karatun da tsoron Allah wa iqamatu hurufihi fi tilawa sannan da tsaida harfan shi kowane harafi a rinka fadin shi daidai wa dabba anhu li ta'wil al muharrifina idan aka samu wasu karkatattu sun ɗauko wata ma'ana ta qur'ani sun karkatar to ayi kokarin kare alqur'ani a nuna ingantacciyar ma'anar وتعرض الطائمين فنقى سكر القرآن بسند سكر في القرآن توكو أينهم قرمس كنونا ودوتا باحك أبيه والتصديق بما فيه لكما جسكة تتأبن لكي تكون قرآني والوقوف مع أحكامه da kuma duk hukunce-hukuncen Qur'ani a aiki da su wa tafahumi ulumihi wa amsalihi sannan da kuma kokarin fahimta ilmomin alqur'ani kamar tajwidi kamar tafsiri da makamantansu wa li'tibari bi mawa'izihi sannan duk inda kake karatun Qur'ani ka rinka kana lura da wa'azozin da alqur'ani yake wa tafakkur fi ajaibihi sannan Qur'ani yana da wasu labarai da wasu hikimomi da hukunce-hukunce waɗanda suke da ban mamaki to in ka zo wurin ka rinka tsayawa kana natsuwa kana fahimta wal amal bi muhkamihi duk abin da ka karanta a qur'ani ka ji shi karara ko to kai aiki da shi wa taslimi li mutashabihi sannan abin da ka karanta a cikin alqur'ani sai ka rikice ko kar ka karanta shi kace ka yadda wal ba'th an umumihi wa khususihi akwai wani wuri da qur'ani zai zo sai magana a dunkule to ka nemi fassararta akwai wani wuri kuma da alkur'ani zai yi magana akan wani keɓantaccen hukunci ka tsaya ka fahimci suwa aka keɓe da hukuncin wa nasikhihi wa mansukhihi ka yi ƙoƙarin sanin ayoyin da suka shafe da ayoyin da aka shafe wa nashr ulumihi da kuma yaɗa ilimin alkur'ani wa du'a ilaihi da kuma kiran halittu zuwa ga alkur'ani wa ila ma zakarnahu min nasihatihi waɗannan abubuwan ko su ne abubuwan da ake kira nasiha da alqur'ani ina fata an gane وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وأما النصيحة لكتابه فشدة حبه وتعظيم قدره إذ هو خلق كلام الخلق yace nasiha ga littafin Allah ita ce kaman kana tsananin son alqur'ani kana matukar girmama alqur'ani domin shi alqur'ani maganar mahalicci ne wa shiddatir raghaba fi fahmihi da kuma tsananin kwaɗayin fahimta alqur'ani wa shiddatil inaya fi tadabburihi da kuma tsananin kula wajen lura da alqur'ani wa luqufu inda tilawatihi li talabi ma'ani ma ahabba maulahu an yafhama an yafhamahu anhu sannan kana karatun qur'ani ka rinka tsayawa duk inda Allah ke so a fahimta ka rinka tsaya kana fahimta wa yaqumu bihi lahu ba'da ma yafhamu sannan bayan ka fahimci alqur'ani tashi ka yada wannan fahimtar wa kadhalika an-nasihu min al-ibad yafhamu wasiyata man yansahu وإن ورد عليه كتاب منه عنو بفهمه ليقوم عليه بما كتب فيه إليه قال هي مثال من سيكون idan aka ce kai wani dagaci ne na sarki ko wani dagaci ne na hakimi idan sarki ya rubuto takarda shin kana gaggawa wajen ɗaukar takardar ka karanta ta ko sai ka tsaya ka fahimce ta kana natsuwa ka fahimta dan ka isar da sako da kyau ko ka ke neman ka rinka wa littafin Allah كذلك الناس لكتاب ربه يعنى بفهمه ليقوم لله بما أمره به كما يحب ربنا ويرضى amma kun ga wannan na daga cikin wuraren da ake samun matsala a yanzu musamman a wannan lokacin yanzu ba shi mun shiga watan rajab yanzu akwai yan takife daga cikin malamai na kungiyoyi da ɗariku suna nan suna rubuta sunan almajiransu wai za su aika su tafsiri garuruka da ƙauyuka in ka tambaye shi kai wai kai a ina ka iya tafsirin tukuna har da za ka tura wani kai kanka dan sai ka ji an ce shehi wane ko limami wane ko malam wane zai tura almajiran shi guda talatin za su je su tafsiri ran da aka sa tafsirin shi malamin sai ka ji shi kanshi ya yake tafsirin to balle waɗannan da ya tura wannan wallahi yana daga cikin cin amana alqur'ani kuma wallahi idan akwai abin da ya taimaka wajen kawo rudani ko babu irin yawan tafsirin da ake sawa cikin watan azumi so dan ka je ka tambayi musulmi yau tafsiran da ake sawa cikin watan azumi shin fa'idantar da ku suke ko kuwa rudar da ku suke akwai wani tsararren matashi yana na ya taso a Kaduna fa shi cewa yake shi baya magana tsawon shekaru duk maganar da zai tattarawa yake faɗi a cikin watan azumi ya koma ya tsawon shi wato kawai ya ɗauki lokacin tafsiri lokacin goge rai ko shi baya magana duk magana da zai faɗi tarawa zai da watan azumi zai faɗa ba shi kawai koma ya kwanta jama'a yanzu daidai ne a rinka fakewa da littafin Allah kana faɗin ra'ayoyin juna sai shi kenan ƙungiyar jama'atu nasrul islam ta haɗa kai da ainihin hukumar NBC wato hukumar yaɗa labarai ta Najeriya cewa dole a samar da regulatory body wato a samar da wata ƙungiya ko wani majalisi ta tacewa da tantance waɗanda za su tafsiri na ji daɗin maganar da alƙali na ce ɗauye a wurin ya ce wallahi ina nasiha ga wasu manyan malamai a wurin nan waɗanda iyayenmu ne wallahi su gututtukar da wasu ƙananan yara marasa kunya suke musu ya ce abin da nake nufi ya ce an zo an zauna wurin nan an ja kunnen kowa ya je tafsiri ya faɗi ilimin da Allah ya bashi kada ka je sai ka fara faɗe ko kuma kunyan yaro ya zo ya ce maka Allah ba ta malam na ji tafsirin ka fa ya canza ba ka taɓa mutanen ne ko kai ma tsoron su take ji ya ce to wallahi malamai ku ji tsoron Allah wannan magana ta alkali na ciɗo wallahi tallahi ita ce ya kamata kowane malami ya ji tsoron Allah a kai domin magana ta tattaro duk abin da ke kawo rikicin an zo an tara yan ɗariƙu da yan izalu da duk kowa an tara su a wuri an zo an tattauna mas'ala ba ƙur'anin ne da ruɗani ba ba tafsirin ne da ruɗani ba a'a in ya gama tafsirin sai faɗi ra'ayin shi yana jin haushin wani sai ya huce a ƙarƙashin aya to kar ka huce ka same shi ku yi ta can cikakkiya amma nan saƙon Allah suka isa don haka tashi tafsirin su wani yaro sai zo yace alga ta malam naji bana baka taba mutanen ne ko kana jin tsoron su ne sai ce a haba ai ban ni kawai ai ina shirin harba ni ku tare ni dai ni ina nan to gobe sai taba su saboda wai dan ne zai canza shi ba zai karbi nasiha ba Allah ku ji tsoron Allah malamai ku sani da cewa darajar alkur'ani ta fi darajar duk wani abu da kake tunani na kwasa-kwasan bature ko na balarabe amma tsakani da Allah yanzu haka sidda za a iya gina asibiti a ɗauko ka kawai a sa ka likita shin an taɓa gina asibiti ma an ɗauko wani tsohon nas ko wani ƙwararren nas an ce shine chief medical director ta taɓa haka ba amma jama'a ku dubi yadda alkur'ani ya zama abin tausayi kai a cikin mutanen da ake sa tafsirin su a gidajen rediyoyi da gidajen talabijin fa akwai mutumin da saboda daƙiƙanci in zai yi tafsirin fa da hantsi zai je a biyo mai iya inda zai karanta da la'asar da hantsi zai je don haka ranta malamin nashi na biya mai da hantsi din ya samu matsala ko to ran nan ba zai tafsiri zai zo yana fiye tafsirin yana sa hannu yana dakewa idan zai wani sharhi sai ya tambala hannun shi ya riƙe wurin da kyau ya ci gaba da magana saboda sun ya sake wurin ya kuda ce ya dace kan ina zai ci gaba saboda Allah wannan shine alqur'ani jama'a wannan shine alqur'ani ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku kiyaye wa littafin Allah alfarma don wannan shigantaka ita ta buɗe wasu ƙananan yara yanzu kowane masallaci sai ka ta samu malamin islamiyya shi ma ya samu wani ɗan majago ya ake shi ya ce shi ma ya ja mai baki shi ma tafsiri zai saboda mai saboda an buɗe ƙofar abin yana kowa yana ganin a to menene ne ba qur'ani ba ne a fassara hausa na in ɗauka in zo nazari mana shi kenan wallahi ku ji tsoron Allah game da littafin Allah sayyidina abubakar aka tambaye shi waye sayyidina abubakar tukuna shi ne sami ismail waye ya ce wa abubakar sami ismail ne Allah a ina a qur'ani amma da aka tambaye shi domin ya fassarar wa inaban wa fakihatan wa abba wa fakihatan wa abba sai ce ban sani ba kamar ka baka san wa fakihatan wa abba ba yace Allah ban sani ba suka ce ku ta ku yace a to idan na faɗi ban sani ba wace ƙasa za ta iya ɗauka ta ranar kiyama wace kuma za ta lullube ni ku bani ban sani ba malamin islamiyya yanzu a tambaye shi wa fatiha wa abba bai sani ba da ƙarfin tsiya zai faɗa dan dai ka a tashi a ce ce bai sani ba da ƙarfin tsiya zai faɗa wallahi tallahi ku ji tsoron Allah littafin Allah ne to wannan yake nuna kenan ko ba a nasiha ga littafin Allah idan da za a yi nasiha ga littafin Allah da sai a ɗauko wani tsari da aka fara gwada shi a jihar Zamfara ƙoƙarin duk wanda zai zauna ya tafsiri a tace shi da yin wani program shiri na musamman akan gabatar da kwasa-kwasai akan ilimin tafsiri wanda duk ya ƙetare wannan kwafin shi za a bari ya ilimin tafsiri an yi haka a jihar Bauchi a jihar Zamfara aka kirkiro da wani tsari don yi wa malamai masu tafsiri bincike da kuma ba su satifiket na cewa sun kware wala wani dattijo ne ya zo kofar da za a yi mishi interview din to sai ya samu lokacin an da break ɗaya daga cikin malamai interview sai gan shi ya ce baba kana neman wani ne ya ce a an ce ana jaraba masu tafsiri shine na zo a yi mini sai ce to to baba ka shiryo dai ko ya ce eh to ai wani shiri ne ni dai na alwala na riko tasbaha ta na taho sai can sai ci gaba da jan shi da hira sai ce kai na ji an ce tambayoyin ma suke kamar na ƙure sai ce a'a na ji ɗazu suna tambayar wani malami da ya zo nan suna tambaye shi game da aya kaza sai ce wai wai wai wai wai ya ce to a shaida na to da jallalai ne na sai ka ce ai ba a shiga da littafi ya ce ba a shiga da littafi to ashe ko asirin mutane suke wato shi malamin ne sai ya hikima yake na ji suna tambayar wani aya kaza ɗazu shi a lokacin sai tuna shi kusan ma fassara ayar ba amma ka san me yace sai ce tun zamanin sa ne yake tafsiri to ku ji tsoron Allah game da Qur'anin nan wallahi tallahi Qur'ani ya wuce yadda kuke tunani saboda haka masu ƙungiyoyi da masu ɗariƙu da waɗanda suke zaman kansu da azumi ya kusa ɗin yanzu suna nan suna list za a tura matasa kai ka tsaya ka dubi shi malamin naka ya taɓa karantar da kai tafsiri shi kanshi tukuna ya iya kani da Allah kuma inda ba su gane abin shirme ne yanzu a ɗauki mutum a tura shi bayan sastai da je tafsiri amma wai da hausa zai je tafsirin a bayelsa to yanzu an tura ka bayelsa na jabalka kenan ka je za ka yi tafsiri da hausa ma'ana waɗannan hausawan da suka je cirani da waɗanda suke kaza kaza kaza su ka je yi tafsirin kaɗai mutanen garin fa 'yan asalin garin ba za a gaya musu ne sakon Allah ba to shi wanda aka tura baya jin yaran su kuma ko da brokin ba zai iya magana da su ba saboda haka jama'a mutunta alkur'ani da aka ce shine yi mishi nasiha to abu na farko ka koyi ilimin shi ka yada ilimi sannan in kai ka san baka da ilimin qur'ani wallahi ko sun zuga ka ko kakka zugu ka duba abubakar zuga ce suke mishi don ke cewa to in ba kai ba zai fassara mana kai ne malamin mu kai ne kaza sai ce a wace sama za ta iya lullube ni wace ƙasa za ta iya ɗauka ta in na faɗi ban sani ba kuma ni ban sani dan za a zuwa ka a ce a to ba ba ne na tafsirin ba shekarar ku ɗaya da shi wanda da yake tafsiri ba kai ne ma su ne shi makaranta ba za a kawo maka kalmomi na mutane kuma da yake rawa ne shi kenan sai ka ɗauka adadin ka tsaya ka duba na'am ka girma ne amma ka iya yanzu musamman wani a najeriya suka girmi dan gafe suna da yawa me yasa ba ka yin shinkafa me yasa ba ka yin taliya da indomi inda ka girme shi baka da kuɗi kaga girman banza kenan girman kuɗi da amfani in ana neman wanda zai mutane kamfanin suga da kamfanin shinkafa sai ba ka da amfani haka ne to shi kenan yanzu dan an ji wani yana tafsiri kai kuma ka girmuwa ne dalili ne akan shi kenan kai ma ka tantanta kai tafsiri ku daina yaudarar kanku tafsirin alqur'ani ba ana dogaro wajen yin shi bane ta hanyar duba wani tafsiri ko kuma ta hanyar duba wata fassara za ka iya zuwa ka rike matakin alkur'ani kai tafsiri za ka iya zuwa babu komai a hannunka kai tafsirin alkur'ani a kenan wannan yana nuna ilimin tafsirin abu ne wanda yake a kanka ba wai abu ne wanda yake a cikin wani littafi al-imam shafi'i wanda ya rubuta littafin shafi'iyya ilimi ne na alkur'ani a cike da littafin tun daga farkon shi har ƙarshe da waƙe makaho ne da aka yi rubuta littafin shifta yake almajirin shi yana rubutawa da ya gama shifta almajirin ya gama kwafewa sai ce wa almajirin ka je kai sharhin littafin daidai da yadda na koya maka sai almajirin ya mai da littafin mujallar goma dan littafi ne dan karami amma da ya tashi almajirin sai mai da shi mujallar goma ma'ana wannan shine karatun da ya ji a wurin malamin shi amma da ka aka koyar da shi to ka ga malamai kenan ya yi taɓa karanta da ke tafsiri tsakaninka da Allah ya yi koya maka ilimin ulumin Qur'an ilimin usulin tafsir ya yi koya maka karka rubu amma abubuwa da mutane kungiyoyi da ɗaruku sun siyasantar da komai komai ya tashi za su kullo da shi a siffa ta siyasa ba sa kallon abin a matsayin shi na addini abin da za su kalla an sa tafsirin wane eh to mu ma sai an sa namu za ka dubi gidan talabijin na zaria zuwa yake kwafin tafsirin malamai minti biyar biyar ko minti biyar da goma a ɗan sa wannan ko a sa wannan minti sha biyar a sa wannan sai ka kasa da ana wani shi kai wani da kai shi yake magana ne ko da mutane yake magana kuma tafsirin yake wa mutane kuma tafsirin mai wai na alqur'ani kuma wai watan azumi ya zo abin da baka ce idan nazarin ne bai ga wata goma sha ɗaya bai je ya nazari ba amma ya ce zai nazari zai lesson plan da ya zai yi don bai da ilimin in ba haka ba jama'a wani tun da ya aje tafsiri tara da azumi ba zai sake yi sai Allah ya kai mu azumin bana to a cikin watanni goma sha ɗaya ba sai ta nazari ba amma ba shi da ilimin tafsirin da zai je nazarin don haka yadda ya tafsirin bara jika jika bana ma haka zai yi amma kuma ya ce su yayi wajen abu mafi muni suna nan yanzu suna yawo masu kowa yana roƙon don girman Allah alhaji bana na ji ka sa tafsirin bara to ni ma ka sa nawa su fada wannan su dawo su fara kujerar umara su dawo su fara kujerar makka su zama wannan su dawo su bar ragon ragon sallah wace kima irin wannan malar take da shi so matasa idan har da gaske kuke akan gyara da muke kira to wallahi tallahi sai kun tashi kun yi karatu nagartaccen karatu nagari na gaske wanda yake hatta makiyin kan ya ji kana tafsirin ya fata iya tafsiri amma masoyinka ma kana tafsirin yana jin kunya da kake tunani game da makiyinka wa musulmi za mu saurara a nan sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe za mu ci gaba mu fassara menene kuma ake cikin ainihin nasiha ga manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ake nufi da nasiha da shugabannin musulmi sannan me ake nufi